بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda aka saba da mutu gaba da karatun muna alkurani mai albarka a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba a yau hudu ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi sallama tana 1444 wadda ke daidai da 26 ga watan uku 2023 gregorian calendar jiya mun karanta inda allah maɗaukakin sarki ya mana bayani inda ya aike annabi hudu zuwa ga wato kenan 'yan uwansa adawa da kuma irin sakon da ya tafi musu da shi na tauhidi da bautar Allah maɗaukakin sarki da kada ta sha a wajen bauta ɗin da kuma irin gwagwagwar da suka sha da irin sacrifice da ya yi cewa ya yi ina isar musu da sako don Allah ba tare da yana neman wani lada a gare su ba saboda shi damuwarsa ya isar da sako su fahimce shi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi shi ne sai Allah ya ci gaba da bamu labarin abin da yake faruwa bayan ya musu wannan maganar cewa yana yi dan Allah ne kuma shi ne zai bashi lada sai ya ci gaba da ce musu bismillahir rahmanir rahim wa ya qawmi istaghfiru rabbakum ya ku mutane na kuma ya ku mutane na ku nemi gafaran ubangijinku sun matubu ilaihi sannan sai ku tuba zuwa gare shi nan wato kenan la'akari da abubuwan da suke aikatawa na sabo da kuma kin ansa sako da aka aiko musu daga bakinsa shi ne ke cewa lalalle su nemi gafaran allah maɗaukakin sarki sannan su tuba zuwa gare shi wannan yana nuni cewa kowane mutum yana bukatar wato kenan ya nemi gafaran ubangijinsa a cikin duka abubuwan da ya wanda yake ba daidai ba ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli da'in makraja wa min kulli hammin faraja duk wanda ya lazimci neman gafaran Allah madaukakin sarki Allah ya alkawari zai sa masa cikin kowane takuri zai sa masa mafita duk wata damuwa kuma Allah zai kawo dalilin yayewanta saboda haka yake faɗa musu kuma yadda shi ma annabi nuhun ya faɗa wa mutanensa ya ce su nemi gafaran allah maɗaukakin sarki allah maɗaukakin sarki zai gafarta musu saboda haka sannan ya ce kuma ku taimi tuba zuwa gare shi istighfari cikin abin da ya gabata tuba cikin abin da zai zo shi nan gaba kenan in an tuba a tuba taubatan da suhan yadda ba za a kara ba wato kenan a nan gaba wannan shine abin da yake umurtan su da su istaghfiru rabbakum wato ku nemi gafaran ubangijin ku suma tubu ilaihi yursil sama alaikum midraran Allah madaukakin sarki zai saukar da sama a gare ku an ce yursil sama alaikum wannan shi ma istimalun ne majazi majazi allugawi ne wani ba mursal ba ba majazin akali ba yursilin sama'a ai Allah zai saukar da ruwa daga sama ba saman za a saukar ba amma ruwan da yake cikin sama an yi amfani da kalmar sama amma abin da ake nufi da ita shine ruwa Allah madaukakin sarki zai saukar da ruwa a kanku midiraran midirar shine wato kiran ya fito daga kalmar dur inda ake tatsan nono na dabba a taso a taso a taso a taso a taso yana zuwa duk tatsowa ɗaya zai tsirto duk tatsowa zai shi ne ake kirasa al'idrar to idan ruwan sama zai zo shi idraran shi ne wato kenan zai zo shi ya sake zuwa ya sake zuwa ya sake zuwa kamar ishara ne cewa mutanen annabi hudu manoma ne shi kuma manomi babban abin da za ka fara masa albishir da shi don ka jawo hankalinsa shi ne ya zama abin da zai nomansa da kyau don haka allah maɗaukakin sarki a bakin annabi nuhu hudu alaihi salatu wasalam yake musu alkawari in sun tuba zuwa ga allah sun kuma yi istighfari cikin abin da ya gabata da kuma abin da zai wato kenan zo allah zai saukar musu da ruwa saukarwa wanda yake ɗaya bayan ɗaya shine ma'ana idrar ɗin kenan Allah zai saukar muku da ruwa bayan ɗaya bayan ɗaya wa yaziduku quwwatan sannan Allah zai kara muku karfi ila quwwatikum zuwa ga wani ku karfin idan misali kana da buhu ɗaya na gyada wanda zaka noma abisu قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون الله مدوكاkin sarki ce wayannan mutane sai suka ci gaba da ce ma annabi hudu alayhi salatu wasalam inna qul illa taraka ba'd alhatina mu fa zai da muke gani kamar tukunna wannan shashashashau din naka kawai faɗa magana dar dar dar kawai ka ce kaza ka ce kaza kaza nan wasu daga cikin allolinmu ne wato kenan suka shafe ka biso inda mugunya ay yaquluna ma nazunnu illa anna ba'd alihatina asabaka bi jununin wa kabalin wasu daga cikin allolinmu ne kawai suka shafe ka shi yasa ka zama mahaukaci yanzu ya hauka kake yi da wato kenan zautuwa sun riga sun zautar da kai sai za ka ke faɗan magana dar dar dar ko ka samu abin da ke kira alkhabalu fil aql hankalinka ya riga ya zautu me yasa suka maka haka aka bi sababi nahayika an ibadatiha saboda ka zo kana cewa kana bauta musu da kuma yanzu su suka fara shafan ka don haka wa aibika laha kuma kana aibata ka ce gumkin gumakan mu ba alloli bane yanzu ka gani ai kaga tsiyar kaga sun fara maka sun fara shafan ka yanzu kana shisho shisho da sauransu kala sai wato gidan za an fara masa barazana ko kyau yanzu duk matsalar da ta same shi a al'adance a matsayinsa na dan adam zai iya ciwon kai zai iya yin hasarar wani kayan kasuwancinsa ko kayan gonarsa to yanzu kuma tunda an fura shi a bakin balo duk abin da ya same shi na irin wani sassi alloli su ne sassi alloli su ne yawwa sassi alloli su ne kawai shi kenan kama a cikin al'umma mu ne yanzu duk abin da ya same ka sai ai maye ne ya taba ka maye ne ya taba ka ba maye ne ya taba ka ba ai maye ne ya taba ka shikenan kawai babu abin da ko kuma musamman da ya samu dan rashin lafiya ya dan yi hauka kadan sai dan warke to duk abin da zai yi wani zai yi ninkin abin da yayi ba a ce masa kai ba amma shi ce a dama ai ya taba ne ai dama ka ba kaza to sauransu hakan na kuma har a sa maka psychologically kai da cewa kana da mental problem sai kuma ka daga abin da sauransu to hakan da suka faɗa masa kala sai ya ce musu da yake ai mai basira ne ko sai ce musu kuzo kuzo kuzo kuzo suka taru sai ce bari na fahimga muku gaskiya na farko inni ushidillaha ina shaidawa Allah madaukakin sarki washhadu kuma ku zama shaida ko kuma ina shaidawa Allah sannan ina shaida muku cewa anni bari ummi ma tushrikuna ko da gunki za kuma barazana ai wallahi ba ni ba su har abada na musu bara'a ba ni ba su bima na min duni kuma bayan Allah duk abin da kuke bi kuma bayan Allah ku ku zama shaida wallahi ba ni babu su ba ruwana ba ba ruwana ba babu su ay yaqulu inni bari'un min jami'il andadi wal asnami duk gumakan ku gaba daya kowanne duk yadda kuke ganin su da girman su duk daukakar da kuke ba su da ita ba ni ba su duk abin da za su musu dan haka da ku din da gumakan naku faki duni jami'a dan Allah kar ku bani ku duk irin makircin da za ku yi akai na ku ga wani abu zai faru da ni kaga wato kenan idan mutum yana da yaki ne akan abu su kullun zaka yana da confidence duk da ku din da guma kan naku duk wanda ya ga zai iya wani abu kar ya raga ba kar ya raga ba ku ganin ko mutanen da suke tsafi wanda ya da yana da wani maganin bindiga sa ko kuma yana da wani maganin kaza sa zai ce zai bugi kirje ce wallahi ai masa kaza to ballantana annabin Allah wanda Allah ne aiko shi manzon Allah ya tabbatar cewa komai a hannun Allah yake ya fi kowa ya kini ya fi kowa tawakkali akan lamarin yace wallahi fakiri ne jami'an duk gaba ɗayan ku na ba ku kofa ku min makirci gaba da antum wa alihatukum in kanar haqqan in dai gaskiya ne allolin naku Allah ne dan Allah da annabi kar ku kyale ni sun malatun zuruni kar ku ka saki sauraro na makwata kwata ai wato kenan a tarfata ainin ko kyafta ido da bismillah kar ku kyale ni amma bari mu ga muku wata magana guda daya إني توكلت على الله إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الله مدوكاكين سركيتي hudu alaihi salatu wasalam sai ya ci gaba da gaya musu cewa inni tawakkaltu ala Allah ni na dogara ga Allah madaukakin sarki rabbi shine ubangiji na wa rabbikum kuma shine ubangijin ku ni na dogara ga ubangiji sadaka duk abin da ya same ni na sabbatar shine dan haka Allah madaukakin sarki cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da kaga ya same ka na alkhairi to daga gurin Allah madaukakin sarki ne amma asabaka min sayyatin fa min nafsik in gwazala ta zo ta kai ka jawo ta sai ka jawo ta don haka ni na dogara ga Allah madaukakin sarki babu abin da zai same ni face abin da Allah madaukakin sarki ya riga kaddara min kawai da za ku wani abu ma wani abu ya same ni ma ni zan kaddara Allah madaukakin sarki ne ya kaddara min shi kawai kuma shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku bari ma ku ji wata ba min dabbatin babu wani dabba da za ta yi kokari akan wato kenan za ta yawo a ban kasa yana ce a dabba ana nufin wato kenan duk wani living organism da yake tafiya a ban kasa inda yana takawa ya tafi tun daga kwari daga tana har kwari da tana da suke jaro ciki har kwari masu kafofi da yawa anthropodas har kwari masu kananan abinan kananan kafofi yan kadan har zuwa tsuntsaye har zuwa dabbobin jeji har zuwa kan dan adam kullum man yadubbu ala wajhil ardi duk abin da yake tattaki a ban kasa yana cikin dabba to ya ce bari ga muku mamin dabbatin babu wani abu mai rai da yake kokari ya yawo a ban kasa illa huwa akizun min nasiyatiha face Allah madaukakin tarki yana rike da makwarkwadanta makwarkwadanta wato kidan tana gurin Allah madaukakin sarki ya an ce makwarkwada shine ne wannan gashin abin da yasa suka amfani da nasiya su larabawa suna da wani abin da su rabi al'adarsu shine cewa idan mutum ya zama ya mallaki lamarinka sai a ce to ai ya rike makwarkwadarka tunda ya rike makwarkwadarka duk inda ya ja ka zaka bi sai ka ce fulanun akizun bi nasiyati fulani wani yana rike da makwarkwadar wani ma'ana bayan da zai yi dole abin da ya faɗa shi zai bi saboda haka in ka sallama a mutum to sai a ce ya rike makwarkwadarka to hudu alaihi salatu wasallam yace duk wani dabba a ban kasa Allah ne yake rike da makarkwadanta dan haka ni ma ina ciki kuma kuma kuna ciki ni ba zan iya yin abin da Allah madaukakin sarki bai kaddara ba kuma kuma haka ba za ku iya yin abin da Allah madaukakin sarki wato kenan bai kaddara ba saboda haka babu wani abin da kuma ai ma'ana kowace dabba ta hata kaharihi wa sultanihi tana karkashin fawar Allah madaukakin sarki da wato kenan mulkinsa wa huwa al-hakim Allah shine mai hukunci al'adil wanda yake mai adalci alladhi la yajuru wanda baya zalunci fi hukumihi a cikin hukuncinsa wa innahu ala siratin mustaqim don haka Allah madaukakin sarki shine yake kan hanya madaidaiciya ai ma'anan wannan magana shine cewa sakon da Allah madaukakin sarki ya aiko shine sakon da yake hanya madaidaiciya saboda haka bin sa shine bin hanya kin bin sa kuma shine wato kenan tabewa hanya wa qad tadamana hadha al-maqam hujjatul baliga wa dalalatin qati'a ala sidiki ma ja'a bihi wannan maganganu da yi da ya shawo ta da fadin nan shi kansa dalili ne wanda yake nuna cewa annabin nan abin da yake faɗa gaskiya ne domin yadda duk suka yi ca a kansa kuma ya san suna tsafi ya san kuma suna da gumka gumakan ya san kuma irin itikadin su da imanin su da gumakan da yadda suke cikin zuciyarsu amma yace baya shakkan komai dalili ne cewa eh akwai abin da ya dogara da shi wai hausawa suka ce idan ka je makafu ya ce bai wasan jefe jefe ya taka dutse yana da abin da zai dauka maza maza ya wurgo kafin ka ankara to saboda haka annabi hudu alaihi salatu wassalam yana da dogaro mai karfi wato kenan shine dan haka yana nuna cewa abin da yazo da shi wato kenan shine gaskiya wa mudunana mahum alaihi kuma yana daɗa tabbatar mana cewa abinda waɗannan mutanen suke a kansa shine wanda yake baɗi shine wanda yake barna musamman ma min ibadatul asnami allati la tanfa'u wa la tadur na bautan gunkin da suke yi gumakan da suke bautawa gumakan da ba su iya cutar da su ba ba za su iya amfanar da su ba bal hiya jama'at hiya jama'atun sandararren abu ne ko dutse ne ko ice na bishiya da aka sassaka gaba ɗaya wanda la tasma'u wa la tubsir ba ta iya gani ba za ta iya wato kenan ji ba ko annabi abin da yake ce musu a wannan bauta ba gumakan da kuke bauta musu hal yanfa'unakum aw yadurrun ko hal yasma'unakum aw eh hal yasma'unakum aw me eh aw yanfa'unakum aw yadurrun a yau har liya su ma'una kuma ista da una lokacin da kuke kiran gumaka don allah sun taba an samu ku sun taba gunki kun taba gani ya ansa ibrahim alaihi salatu wasalam da babansa ya kai shi gurin gumaka ya ce ga allah ka karka bauta musu ya dube su ce zo ina suna allolina ya yi musu tambayi ba su ba da ansa ba ya dauki gatari duk ya sassare abin banza ya dora babban gatari akan kafadar babban nasu man fa'ala hadha bi alihatina waye ba sassare mana allolinmu sai ce musu wannan babban shine munafiki shi ya sare su fa alamu kabirun haza kace a ya za a iya cewa shine ya sare a fa saluhum in kanu yandiku ku dambe su in suna magana mana ku tambaye su waye sare ku ba su alloli bane suka ce musu a lagad alimta ma haula yandiku ai ka san ba sa magana dan me zaka ce mu tambaye su sai ce oh kun san ba sa magana kuke bauta musu uffil lakum lima ta'buduna min dunillahi da ku da abin da kuke bauta tirda al'amarin tir da al'amur haka sai na abubakar lokacin yana yaro karami ɗan shekara shida babansa ya ɗauke shi tun musulunci bai bayyana ba ya kai shi ɗakin ka bai nuna masa gunki ya ce masa ga allahnka kullum ka rika zuwa nan kana sajada ya ce a wannan ɗin ya ce a wannan ɗin a wannan ɗin baba ya ce eh shi ɗin da gaiwa ka kiyaye yanzu ma ka fara ni na yi gaba zan tafi kaza ka gama ka zo ka same ni a guri kaza bayan ya fita ce da Allah ina son ka san yaro ina za a ba ni kudin sayan kosai gungi bai yi magana ba to ina son kaza ina son kaza kayan sallah gungi bai yi magana ya waiwaya haka ba kuwa ya waiwaya haka bai ne katon tsingaro ya dubi fuskar sa ya daga ya maka masa ya guda bunsa sai na waka bai bauta gunki ba tun a jahiliya saboda ba la tasma'u wala tadur wala tubsir ko yawa wala tuwali wala tuadi ba ta jibintar lamarin mutum ba ta kuma iya gaba da shi gunki ba abinda zai maka ba abinda zai iya maka wa inna ma yastahiqu al-ikhlas aya ikhlas al-ibadati Allah Allah madaukakin sarki shi shi kada shi cancanta ayi ikhlasin bauta zuwa gare shi la sharika babu abun bauta da cancanta sai shi wato kidan ba abokin tarayya a gare shi allazi biyadihil mulk wanda mulkin duniya nan gaba daya hannunsa yake wala hu tasarruf shine yake sarrafa lamura duk wani wanda yake wato kenan mai mulki ne a ban kasar nan wata rana sai ka ga ba shi bane amma Allah madaukakin sarki har yanzu shine ubangijin sama da kasa wannan mulki ba zai taba kubucewa wato kenan a hannunsa ba ko wasu suka ce wai mulki bayan uwa ne ko mulki bayan uwa ne kowa ya hausa ya sauka ka duba dai kaunar uwa da ɗa amma dai in mutum ya hau bayan wata sa sai ya sauka yadda mutum yake son mulki duk da aka sai ya sauka amma kada wajen yadda aka ce an sauke Allah da kwakin sarki a mallakan duniya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kuma min shay'in babu wani abu illa ta ta mulki face da karkashin mulkin Allah wa kari da kuma wata kenan rinjayen Allah wa sultanihi da kuma fawon Allah wa daukakin sarki dan haka fala ilaha babu wani abin bauta da cancanta illa huwa face shi Allah wa daukakin sarki wala rabba babu wani ubangiji siwahu koma bayan Allah wa daukakin sarki wannan da tauhidi yake karantarwa haka ya kamata ya zama akida take cikin zuciyarmu mu dogara ga Allah a cikin dukkan lamura sai ka gawa cikin al'amura sun tafi ta muje wannan
فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ Allah madaukakin sarki ce fa in tawallu amma idan suka juya baya nan kaga kamar Allah madaukakin sarki yana ce musu a su mutanen annabi hudu fa in tawallau amma ji'tukum bihi a bakin hudu alaihi salatu wasalam in dai kun juya baya akan abin da zo muku da shi ga sakon da zo muku da shi mai ibadatin lahi na ibadar Allah wanda yake shine ubangijinku wahdahu la sharika la shi shi kadai babu abokin tarayya wato kenan a gare shi to qamat alaikumul hujjatu bi iblagi iyyakum risalatul lahi yanzu hujja ta sauka akan ku saboda aina isar muku da sakon Allah madaukakin sarki allati ba'athani biha wanda Allah ya aiko da shi ko yanzu sakon da Allah ya aiko da shi yanzu na isar muku kuma hujja ta tabbata akan ku yanzu kun ji da kunnan ku duk annabin da ya isar da sako yakan ce jama'ansa na isar in suka ce ka isa ce Allah ka zama shaida to yanzu wato kenan na abin da ka in sun juya baya ka ce kad ablaqtum ma ursiltu bi abin da aka aike ni da shi na riga na isar muku yanzu abin da yake ɗayan biyu ko dai ku karba ko kuma ku ki karba amma ku san wani abu guda daya shine yastaklifu rabbi qauman ghayrakum idan ba ku karba ba Allah madaukakin sarki wallahi zai kalifantar da wa'insu mutane bayan ku zai kalifantar da wa'insu mutane bayan ku ma'ana zai canja ku ya kawo wa'insu mutane wanda kuma Allah madaukakin sarki yana yin hanyoyi da yawa akwai wato kenan delete all da Allah yake automatic deletion shine a aiko iska kamar da aka ko adawa ta zo ta share su gaba daya ko tsawa da ta zo ta share samudawa gaba daya ko mutanen iran da sauransu za a iya muku delete all a lokaci daya shi kenan sai ka kawo mutanen annabi nuhu mun ga yamma abin da ya faru ruwa ne ya zo duk ya cinye duniya suka tafi gaba daya aka kawo su mutane aka rasa wannan system din zai Allah zai iya wato kenan tabbatar da shi in ya ga dama kuma sai ya bar ku zuwa yanke muku karni a baku lokaci wannan a zare shi wannan a zare shi wannan a zare shi wannan a zare shi an yi deleting wannan an yi deleting wancan an yi deleting wancan an yi deleting wancan automatically zuwa wasu 'yan shekaru sai ga an yi fesin ɗinku out gaba ɗaya sai wayo su mutane daban wannan shi ma Allah madaukakin sarki yana irin wannan yanzu inda ka danna shekara ashirin baya tafsirin da ake a cikin masallacin nan duk dinnan ba mu bane da mai yin da mai jin duka babu gaba ɗaya waɗansu mutane ne daban yanzu allah maɗaukakin sarki ya fi su da su out yanzu kuma mu ne muke ciki yanzu gutsiyar ɓera tana hannunmu mu riƙe addinin musulunci ko mai wasa da shi mu yi karatun alkur'ani ko karmu mu zo mu saurara ko kar mu zo mu saurara mu ma ka ba mu wani lokaci allah maɗaukakin sarki zai fi su out gaba ɗaya ya kawo kuma new generation ya sake sakawa waɗansu sabon zubi daban duk Allah da kuke suke ba inda bai iya ba kwana nan na ga wani fim na sallan juma'a a Kano shekara 63 da suka wuce duk gaba ɗaya gayyar wallahi ba gama shin ko mota ba keke ne mutane suke da shi ke kuna duk filin kanan nan duk ya shi ne ƙasa ne amma a lokacin ana cewa Kano babban birni ne amma wannan masallacin juma'an na kofar fada kuma shi din ne masallacin ga mutanen kowa da farin ba za ka taba ganin wannan tirikwata ba ba za ka ga wata da irin wannan riguna da 'ya'yanmu yanzu suke sassaka wannan ba kowa da manyan kaya da kaya na mutunci an cika masallaci farin sal ciki da wai mutanen sallah amma da kagan su kaga mutanen da tun da uku kawai da suka gabata banda masallacin babu yanzu wanda abu structure da za ka je ka same ta yadda take daɗin haka take to ka gani to zaka yanzu mai yiwa waɗanda suke cikin wannan fim din gaba ɗayan su yanzu babu kowane ɗaya da su ciku daga cikin sabon ƙasa shekara 63 tun da a lokacin masu manya ne daga to haka na Allah madaukakin sarki yastaklifu rabbi qauman ghayrakum wallahi ubangiji na zai kalifantar da wa'insu mutane wato kenan ba ku ba ya abudunahu wahdahu la yushriku da bihi za su zo su bauta Allah shi shi kadai ko ba za su shirka da shi ba wala yubali bikum kuma Allah madaukakin sarki bai da damu da lamarin ku ba la tansurunahu bi kufrikum wai in kun yi kafircin ku wato kenan ba za ku taimaka masa ba bal yaudu eh sorry la tadurrunahu bi kufrikum ba za ku cutar da shi da kafircin ku ba ba kun yi kafirci ba Allah zai cutu Allah ba da kuke sake ba zai cutu ba yanzu kaman kai da kana da kana da kudi tsoffi ka ci ai wannan shugaban kasan ya ci adawa da tsoffin kudi me amfani kaza kaza kaza yayya ga kudin kudin ka miliyan bakwai duka zaka yayya ke su kai ina ruwan shugaban kasa da wannan me zai cuce shi eh ko kuma ka a wannan shugaban da ya samu da samun kudi ya samu na wahala da kamun kudin ka duka koko ne su me ya san abin nan what is a jewel to a pig eh zinari a kasa a wuyan alade amfani ne za ta masa ba gara ka jefar da mushe bera a gabansa ba eh bai iya dauka ya ci ba saboda haka wala tudurruhu ba za ku cutar da Allah madaukakin sarki bai bi kufurkun da kafircin ko balle ya odu wa bala zalika alaikum a'a ai ma mugunyar wannan aiki za ta dawo kanku ne wanda ya kone kudin sa sabbi saboda yana jin haushin Buhari cutar shi kan wata ta dawo kansa wanda ya kone tsofan kudi saboda shugaban yanzu cutar kan wata ta dawo kansa saboda ka kafircin ku kanku zai zo inna rabbi lalle Allah madaukakin sarki ubangiji na ala kulli shay'in hafizun wallahi mai kiwo ne akan komai ai shahidun hafizun mai shaida ne ma'ana komai Allah yana ganin sa ya san faruwar sa sannan kuma Allah madaukakin sarki yana kiyayewa bayin sa yanda ya ga dama ya kuma haddace li aqwali ibadihi maganganun bayan sa duk ya kiyaye su duk abin da ka faɗa Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi ko aka ce lokacin da aka ce makka da yaki wasu daga cikin mutane sai suka ce kai amma wane ya ji daɗi cikin wanda suka yi gaba tsananin gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci makka da yaki ga bilal ya hau kan ɗakin ka'aba zai kwalla kiran sallah wasu suka dube suka ji kai sai suka bada wasu na uwansu kafiri wanda shi da ya gama da bakin ciki ma ya gudu ya bar gari cewa da ya ji daɗi bai ga wannan takaicin a ce wannan bakin mutumin ya hau ɗakin kaba ya kwalle kiran sallah ya buga kai wani mai zaka ce yanzu da game da wani sai ce yanzu na tsoro na yi magana tsakkuwa ma za ta faɗi abin da zan faɗa tsakkuwa za ta shaida a kai da a cikin su juna su kafirin suke tattaunawa suna cikin wani tattauna sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya lafiya ya lafiya ya kuna dan tattauna ne kuke fara a mu mu ce kun ba a a annabi sallallahu alaihi wasallam kun fara kai ka ce kaza kai ka ce kaza kai ka ce kaza duka gaba daya saboda ai Allah ya raga su kuma Allah ya ji kuma Allah ya ga masa sai suka tsutsu sai ya ce wasu haba har yanzu ka kana ji kafirci har yanzu kana ga abin da nake zai ji ba gaskiya wani ya ce ai wallahi yanzu ne ni ma na fahimci abin da naka wannan ba ya ce haka wannan ba ya ce haka saboda haka sai suka musulunci don haka duk abin da mutane suke aikatawa ko suke faɗa Allah madaukakin sarki yana tajirinsa yana rubuta shi wa balihim da kuma ayyukan su magaba da duk abin da suka aikata ko wa yukzihim alaiha kuma wallahi Allah sai ya kunyatar da su akan wannan ko wa jizihim alaiha Allah zai sakamta musu akan wannan in khairan fa khairun in sun aikata alkhairi Allah madaukaki sarki zai lasakanta musu da alkhairi su mutanen annabi hudu kenan to mu fa mu ma haka ne mu ma haka ne wa in sharran wa sharrun in kuma sharri suka aikata annabi hudu yake ga musu sharri ne za a sakamta muku da shi ko saboda ba zai yi ka shuka bishiyar taba kamar yadda malam aliyu ya faɗa kuma ka tsanki gwaba ba ba zai bai inda ka shuka taba taba ce za ta fito kawai in ka shuka gero gero ne zai fito da haka in ka shuka alkhairi alkhairin ne zai fito in ka shuka sharri sharrin ne zai fito duk abin da ka shuka shine wata gidan zaka girba shine zaka girba in ka yi abu mai kyau shi zai bi ka a gidan duniya shi zai bi ka wata kenan har gobe kiyama haka kuma the opposite is the case to ولما جاء أمرنا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ Allah madaukakin sarki ce wala ma ja amruna lokacin da lamarin mu yazo shi shine wato kina arrihul aqim iska wadda take bakarara wadda ta zo fa ahalakahum Allah Allah madaukakin sarki ya halaka su an akirihim tun daga farkon su har karshen su ai dama ya faɗa musu ko yace wa yastaklifu rabbi qauman gairaku in ba ku yi imani ba ubangiji na zai canja ku ya kawo su mutane daban to sai ga iska ta zo ta wadda take bakarara gaba daya sai ta zo ta halaka su wannan jahudan amma Allah madaukakin sarki ya tsayar da annabi hudu wa atba'u hudu kuma wata kenan wanda suke biye da shi ya tsayar da su min azabin galidin daga azaba wadda take mai kaushin gaske bi rahmatihi ta'ala wa lutfi wannan kuma rahamar Allah madaukakin sarki ne wato kenan da kuma tausasawansa ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan yanjuwa lan yanjuwa ahadu ahadakum ko amaluhu babu mutum ɗaya daga cikinku wanda aikinsa zai tsayar da shi ranar tashin alkiyama babu ɗaya daga cikinku wanda aikinsa sallarsa ko azuminsa ko zakkarsa ko hajjinsa ita za ta tsayar da shi ranar lahira sai suka ce a wala anta ya rasulullah har kai din ma ya manzan Allah sai ce wala ana har ni din ma illa an ya tagamma da yana Allah bi rahmatin min wa fadl sai dai in Allah madaukakin sarki ya lullube ni da rahamansa ya lullube ni wato kenan da falala daga gare shi don haka babu wanda aikin sa zai iya tsayar da shi sai dai wanda Allah ya tsayar ya tsamukar da shi da rahamansa Allah ka tsamukar da mu da rahamarka kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai dai in Allah ne ya abin da ya rahamtar da ya rahamtar da ni haka su ma mutanen annabi hudu Allah ya tsayar da su da rahamarsa su wannan azabar bata same su kun ga wannan iskar Allah ce sakaraha alaihim saba alayalin wa samaniyata ayyamin husuma kwana bakwai da yini takwas aka dinga yi ana iska ba ba kakkaftawa fatar alqawma fi hasar aka annahum ajazu nakalin mu kawiya ko yadda kaga girman bishiyar dabino haka kim ta fadi haka zaka ga mutum kim ya fadi kuma in ta ga dama sai ta cire kan tafi ga wani guri ta cire hannu tafi ga wani gangan jikin ne zai fadi hakan nan suka dinga sai da aka yi kwana takwas babu mutum ɗaya tal da ya rage amma wannan iskar bata halaka hudu alaihi salatu wassalam ba bata halaka kuma wato kenan mabiyansa ba wa tilka adu Allah madaukakin sarki ce ka karanta وتلك آد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد
Allah madaukakin sarki ce watilka adu wannan sune adawa kenan ko kaga sarga sun zama tarihi kenan watilka wayancan ba nan mu da muke nan ba wayancan da suke nan tarka lil ba'id adu wayancan sune annabawa kenan jahadu bi ayati rabbihim sun yi jayayya sun yi musu da ayoyin ubangijin su ai kafaru biha sun kafirce wa asawar rusulallahi suka saba ma manzannin Allah madaukakin sarki wa zalika anna me yasa aka ce sun kafir sun an sun Allah madaukakin sarki ce sun kafirce da annaba ce wa asawar rusulahu sun saba ma manzannin sa me yasa aka faɗi haka alhali kuma annabi guda daya ka aika musu shi ne cewa zalika anna man kafara bi nabiyin duk wanda ya kafirce ma annabi guda daya bakar kafara bi jami'il anbiya'i hukuncin sa shine wanda ya kafir na wanda ya kafirce ma dukkan annabawa ko da saboda su ai annabawa su ce la nufariqu baina ahadin minhum ba ma bambancewa tsakanin ɗaya daga cikin annaba da manzanni duka dumin yi imani da su amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah da da annabawansa da manzanninsa duka gaba daya har ma suna cewa samina wa dana gufrana karbana wa dikal masih saboda haka duk wanda ya kafirce da annabi daya kamar ya kafirce da dukkan annabawa li annahu la farqa baina adam minhum fi wujubil iman bihi babu bambanci tsakanin kowane ɗaya daga cikinsu da ɗan uwansa a wajen wajibcin imani da shi yadda aka ce mai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka aka ce mai imani da duk annaba da suka zo kafin sa da kuma akwai wani annabin da zai zo ga bahimin yadda da shi don su kansu annabawan sai da Allah madaukakin sarki ya tara su yace musu dai dauki alƙawari da su cewa in annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da za su yi imani da shi ko yawwa to dan haka fa'adun kafaru bihudin adawa sun kafirce da annabi hudu shi shi kadai fa nazala kufra kufrahum sai Allah ya saukar da kafircin nasu manzilata man kafara bi jami'ir rusul a matsayin wanda ya kafirce da dukkan annabawa gaba ɗaya da manzanni turaka wannan shine wayannan sune annab adawa kenan ko sun kafirce ma Allah sun kafirce ma manzannin sa gaba da sun yi tauri kai a ayoyin sa wattabau amra kullu jabbarin anil kuma sun bi dukkan maganganun da kowane jabbari mai taurin kai wato kenan yayi abin ai taraku ittiba'a rusul rasulahum ar-rashid basu bi annabi su wanda yake shiryayye ba wattabau amra kullu jabbarin anil sai suka bi maganganu da umarnin wanda yake wato kenan mai taurin kai wanda yake mai jabberanci fali za adba'u shi yasa sai suka bi shi fi hadhihi dunya a wannan duniya sai Allah madaukakin tarki ya bi su da la'anatan min Allah tsinuwa daga gurin Allah madaukakin tarki problem din shine ko dai ka bi Allah ko ka bi wani ba Allah ba kawai ba haka ne hanyoyin guda biyu ne ko dai hanyar Allah ko hanyar da ba ta Allah ba daukakin sarki ba in baka bi umarnin Allah ba za ka bi umarnin wani ko hausawa suka ce in baka yi sharar masallaci ba automatically za ka yi ta kasuwa in baka bi maganar iyayenka ba za ka bi maganar iyayen wani wani uba ya sa ɗansa yaƙi ya ce masa zo ka ji tsakanina da kai abu ɗaya ne kamar yadda na haife ka ko dai in sa ka kai ka yadda ka yi ko kuma ka ƙi ka tafi uban wani ya sa ka kai ni kuma ɗan wani ya zo in sa shi yi haka ne in baka min biyayya a ni a matsayina na uban gaba shi kenan ka ji abinka wallahi za ka yi biyayya uban wani ni kuma ɗan wani zai zo zai min biyayya to so da ka basu bi Allah ba basu bi annabinsa ba automatically za su bi jabbarin anid wanda yake suka su karsa yin ayan shi suke bi ko to shi kuma jabbari ne saboda haka inda shiriyar take sun kita to dole za su shiga bata wa ma za ba dal haqi illa dalal anna tusafuna ala Allah madaukakin take ce jama'a ku saurara ku jabi mamaki inna adan kafaru rabbahum tabbas adawa sun kafirce ma ubangijinsu don haka wato kenan ba su bi shi ba wa utbi'u fi hadhihi dunya la'anatan wa yawmal qiyamah ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi hud Allah ce wa utbi'u ko bi hadhihi dunya an bibiye su a gidan wannan duniya din wannan duniya din la'anatan da la'ana wa yawmal qiyamati shi ma la'anatan din kenan takdiruhu kenan a nan duniya Allah ya tsine musu kuma ta bibi ta bibiye su har bayan su shine ma'ana utbi'u din ba dan wannan shine yanzu an tsine musu akan mummunan aikin da suka yi na kin gaskiya ko to sakamakon aikin da suka yi nan bayan sun mutu ma ai zai wanzu wanda suka koya musu a za su ci gaba da yin abin da suke yi ko to yanzu abin da suke za su samu kwamishin sadaka an bi su da la'ana a nan duniya sannan kuma a bayan su ma an bi su da la'ana kamar yadda in aikin alkhairi ka gadar ai za a baka lada ko wanda kai training din su akan aikin alkhairi su ma in suna aikin ai za a baka lada da haka za a bi ka da wannan ko kuma ana kiransa sana'ul hasani ka mutu za a riga cewa wani mutumin kirki ne da za akwai mutanen da sun kai shekara ashirin da mutuwa a garin nan amma da an dago tarihin zaka ji an ce mutanen kirki ne ko mene ne yabo wanda yake sana'ul hasan yabo wanda yake mai kyau kenan ake bibiyar su da su ko yawwa irin yadda Allah bada kun kirki bi sauran annabawa yau ana ambata su da ambato na kirki to su ma hakan nan ne in sharri ma haka ne haka ne ala ku saurara inna adan kafaru rabbahum lalle adawa sun kafirce ubangijin su alabudan liqaumi alabudan liadin qauma hud nisanta ta tabbata ga adawa kuma su ne mutanen annabi hud kasa duniya na babu kasara da tafiya ce an jingina ka da mutumin kirki amma kuma baka amfana da shi ba aka ce mutanen annabi hud qaumun hud ko su mutanen annabin Allah ne amma kuma suka zama mutanen banza babu hasarar da tafi wannan ya kamata ce su za su kowa cin gajiyar zamansu da annabin Allah madaukakin sarki amma kuma sai suka kare da tsinuwa mutum ne fito a gidan kirki amma kuma zai kama sharfoliya iyayensa mutanen kirki uwa da uba komai da komai amma shi a tsince a wani guri kaga sai a ce wato kai nuwa bata yi bata yi menene ba eh kai na bata bata albasa yau ba albasa ba ta yi halin ruwa ba to kaga bai dace da su ba to mu je mana
wa ila samud akahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه الله أكبر إن ربي قريب مجيب الله أكبر الله مدعوك كنت لكي ولقد أرسلنا إلى ثمود hakika mun aika ma mutanen samudu su ma wa humul ladina kanu yaskununa mada'ina hajari sun an ce samuda su ne mutanen da suka yi garuruwansu a cikin duwatsu tsakanin tabuka da kuma madina ta annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan yanzu su wannan a cikin jaziratul arab suke yadda san buda da adadun laraba ne da san buda da adadun laraba ne wa kano ba da adin su sun rayu bayan adawa ne don haka fa ba asallahu minhum akahum salihan sai Allah madaukakin sarki ya aika musu dan uwansu salih don haka fa sarahum bi ibadatillahi wahadahu ko haka ne a fa amarahum sorry fa amarahum bi ibadatillahi sai zo umurce su da ibadar Allah madaukakin sarki shi shi kadai wali hada shine yake ce musu wato kenan huwa ansha'akum min al-ardi Allah madaukakin sarki shine wato kenan wanda ya rayar da ku wato kenan a ban kasa Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Salihu zuwa ga Huda zuwa ga wato kenan mutanansa Samudawa mace musu ya ku mutane na ku bautawa Allah malakum min ilahin gairuhu ba ku da abin bauta da cancanta koma bayansa don haka risalar da Hudu ya isar ma mutanansa yanzu ita ce da same risala annabi salihu yake isar ma mutanensa cewa a dai bauta wa Allah madaukakin sarki wannan zai tabbatar mana da muhimmancin tauhidi a rayuwar dan adam saboda ai dama can Allah yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta don haka essence number 1 na halittar mu shine ibada ibada na kuma tawa ta Allah madaukakin sarki shi shi kada don haka shine tauhidi shine kuma koko ko sallah da azumi da zakka da muke a bayan tauhidi suke sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ka da yadda kadaicin Allah da kuma manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka zo maganar sallah sannan ka zo maganar azumi don haka shine number 1 shi yasa annabawa suka je shi in suka je shine target number 1 akan mutane su cire aqida mummuna wadda ta dan farar da mutane da wani ba Allah ba aljanu ne bokaye ne gumaka ne malamai ne shaidanu ne dusai ta tace ta fitar da shi sannan sai ta mai da su zuwa ga Allah madaukakin sarki na kita at-tasfiya qabla at-taqliya at-tasfiya hiya at-taqliya qabla at-tahliya in an ce ana so a tsarkake mutum to sai an ebe dattin cikin abu sannan sai a sa mai kyau at-taqliya qabla yanzu misali buhu da kaya a cikin sa kai kai ne a cikin sa kai kuma shinkafa kake so ka zuba sai ka ebe kekayen cikin sannan sai ka zuba shinkafa haka ne a takliya qabla at-tahliya sai ka fitar da duk abin da yake cikin mutum na shirka da wasu tunani wanda suke munana sannan sai ka sa masa kyawawa sannan sai su zauna amma ma dama wayannan abin suna cikin kokolonsa ba zai dauka ba kuma kowa ya dauka zai dauke shi bayi bayi ne kawai da aka kice musu ya ku mutane na ku bauta Allah malakum min ilahin gairu ba ku da wani ubangiji ko bayansa wa an sha kun milal ardi shine wato kin wanda ya kaki halittun ku daga kasa ai ibtada khalaqakum minha Allah shi ya fara halittun ku wai abin da ake nufi kenan ai ko yayan adamu ne adamu da me aka yi shi Allah adamu an yi shi da kasa ne ko yawwa khalaqa minha abakum adam daga kasa aka halci abin nan ibara wata daban kuma shine Allah madaukakin sarki shine ya rayar da ku wato kenan a ban kasa ko yawwa yanzu gashi muna raye a ban kasa Allah madaukakin sarki shine wato kidan ya rayar da mu a nan gudu wasta'amarakum Allah madaukakin sarki shine ya wato kenan in an ce isti'mar shine wato kenan rayuwar da zaka tashi daga step zuwa step step zuwa ta hanyar ci gaba shine isti'mar mun gane wannan an ce wa amaruha akthar mimma amaruha sun gina duniyan nan sun ci bildin sun ci sun ci gaba da ita fiye da yadda ku kuka ci gabantar da ita na ce wasu ta'amarakum Allah madauki kirki mana ya kawo ku ya nemi ku raye duniya ta yaya za ku raye duniya ta hanyar noma ta hanyar gine-gine ta hanyar kere-kere sadaka shine Allah talaba minkum al-istimar lil ardi Allah ya nemi wato kinin ku raye ban kasa don haka akan wannan daidai ne mutane su kirkiri hanyoyi na cigaba na rayuwa daidai na noma na kere-kere na kome ne ne dukkan fiskoki na rayuwa saboda allah maɗaukakin sarki ista'amarakun fil ardi ai ma'ana ista'amarakun alal ardi allah maɗaukakin sarki ya nemi wato kenan kuraya ban ƙasa fa amaruha akthar mimma amaruha wayannan sun raya duniyan nan kamar yadda fiye da wayanda wayancan suka raya da su ala sun kuma wata kenan ku rayar da abin nan ana malaman fikihu suka fitar da matsalar da ake kiran da umra da kuma rukuba malaman fikihu umra shine wato kenan ga gida na ka zauna iyaka rayuwarka ko to shi kenan yana zaune a ciki to yanzu wasu malamai suka ce sun yi amfani da wasu hadisai cewa in ka ce mutum zauna a gidan nan iyaka rayuwarka ma'ana fa kenan wato kenan yanzu ka ba shi rayar da gidan nan ma'ana kenan in ya mutu yayansa ma za su gaji gidan su ma za su gaji gidan su ma za su gaji gidan ba zai sake dawo zuwa gare ka ba wannan shi ne fuska ta farko da malamai suka abin nan wasu kuma suka ce a'a idan ya yi iyaka ya ce kai kai kadai to ran da ka mutu gida zai dawo hannun mai shi idan baya nan zai hawa hannun 'ya'yansa in babu 'ya'yansa gida zai dawo hannun mafi kusan mutanen da ya kamata a ce sun ci gadonsa saboda ka umra tana da abin wasu kuma suka ce a'a idan an ba mutum umra aka yi shuru aka ce sai an ce an baka kai da 'ya'yanka to shi kenan sai zama zuriyar ku sai su ta tafiya da wannan mun fahimci wannan matsala ce ta gida da ka ba mutum ya zauna da sunan umra to zai raya gidan har iyaka lokacin mutuwarsa sai dawo hannunka ko kuma ba zai dawo hannunka ba to ya danganta in ka cika bashi bi aqabihi shikenan har shi har zuriyarsa gida ya zama nasu idan kuma a zauna ne kawai baka ma ambata ƴaƴansa ba wasu malamai suka ce ran da ya mutu gida zai dawo hannunka in baka nan ya dawo hannun ƴaƴanka in ba sa nan zai dawo hannun mafi kusa daga cikin mutanen da ya kamata a ce sun gaje ka watakin haka ma kuma rukuba rukuba kuma shine bawa ne gashi nan naka ne ka zauna wato kenan in na riga ka mutuwa ka zama ɗa in ban riga ka mutuwa ba kuma kana nan a bawanka in kai ka riga ni mutuwa shikenan ka tafi abunka a matsayin bawa in na riga ka mutuwa daga ran da mutu ka zama ɗa mun gane wannan to shi ma ana kira sa wato kenan ana infarin ɗinsa daga wannan abin da wasta amaraku fastaghfiruhu Allah madaukakin sarki yace annabi salihu sai ya ce musu ku nemi gafaran Allah madaukakin sarki me yasa za ku nema li salihu zunubikum saboda zunuban ku suka riga suka gabata mun faɗi mun faɗi fadalan istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lazima al istighfara ja'ala lahu ja'ala Allah lahu min kulli dhiqin makrajan wa min kulli hammin farajan duk mutumin da ya lizinci istighfari a rayuwarsa Allah madaukakin sarki zai sa masa mafita a cikin duk kuncin da ya shiga zai sa zai sa masa yayewa kuma a duk damuwa wanda ya shiga cikin ta saboda ku nemi gafarar ubangiji akan abin da kuka yi sun matubo ilaihi sannan sai ku nemi tuba zuwa gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan hada guda biyu rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya nemi gafarar Allah ya nemi kuma tuba zuwa gare shi mun faɗin san yadda tuba suke mahimmanci tun a cikin littafin fikiyo na ahalari an karanta da mu yadda tuba take kuma an karanta da mu kuma sharuɗan tuba saboda haka tana da sharuɗanta saboda haka yace kun ku nemi tuba zuwa gare shi fi ma tastaqbiluna hu cikin abin da wato kenan za ku fuskanta da istighfari cikin abin da ya gabata duk abin da kuka yi na laifi na baya shine istighfari abinda kuma ya kamata a ce an yi na gaba shine wato kiran tuba zuwa ga Allah inna rabbi tabbas lalle ubangiji na karibun yana kusa da ku mujibun wato kiran makusanci ne kamar yadda yake cewa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib duk lokacin da bayina suka tambaye ka ce musu ina kusa ina kusa ujibu da'watad da'i za da an duk mai da'awa in ya kira ni zan ansa masa zan ansa masa da haka falle su jibuli amma su ma sai su an samu da haka Allah madaukakin sarki yana kusa da ku Allah madaukakin sarki yana kusa da ku in kana neman istighfari ka tuba wa Allah madaukakin ba sai ka tafi nesa ba inda kake kace Allah na tuba inda akwai ikhlasi a cikin tubanka Allah madaukakin sarki zai karba to mu je mana qalu ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب الله بدأ كجزر كي تشكب ما ملاباري wayannan mutanen Allah yana ambatan wato kenan ma kana min al-kalami abubuwan da suka faru tsakanin annabi salihu wa bayan kawai da mutanensa mai da kalami na maganganu wa ma kana alaihi qaumuhu min jahali da kuma zurfin jahilcin mutanensa wal ina da kuma taurin kansu fi qaulihim cikin maganganu suke cewa ya salihu kar kun tafi na marjuwa min qabla haza ya salihu kai dai da dan manyan mutane ne muna ganin ka yaro mai hankali mai basira mai hikima da sauransu muna tsammanin ma za ka zama kai ne shugaba a cikin al'ummanmu ai kunna narjuka fi aklika muna tsammanin za ka zama wata tsiya ka taimaki kasar nan tamu ka mana kaza saboda hankalinka kamla an tukula makulta kafin ka zo kana mana irin wannan kato barar muka ce duk allolin nan nan ba su da amfani ka duba girman allolin mu muna da alloli sun kai dubu a kasar nan du alloli dubu nan du shiriri ta ne kenan yanzu a tanhana kai ne har za ka zo kana hana mu an na abu da mu bauta wa ma ya abu da aba una abin da ba iyayenmu suke bautawa wa ma kana alaihi aslafuna da abin da magabatanmu suke yanzu duk shekara da shekaru tun iyaye da kakannu ake bauta wa gumakan nan yanzu yau kai kai daya ka zo ka ce wai du za ka hana mu irin wannan ina hankalin naka da muke abin nan wannan akwai isti'dafi a cikin sa wani lokaci idan mutum yana da'awa dole mutum ya zama yana da hankali ga shi abin da kake a kansa gaskiya ne idan aka bayanci cewa da barazana ko da dabara ko da kuriya duba za a samu kanka ba za a iya kewayewa ta hanyar tausasawa sai a bika ta abin sai inda baki ya karkata sai ya wuye zuba mun bayanci wannan sai ka ta ba salihu kai da muke ganin ka mai hankali karkon tafi na marciwon kabla haza kafin ka zo kai wannan magana ta ka aida kai mutumin kirki ne kai kaza kaza kaza kaza idan ka rudu cewa ok a shida ma ni mutumin kirki da ake gani ka rika na zubar da mutunci na sai ka watsar da abin da kake a kansa kuma kai faul mun banci wannan yawwa ta hana an abu ma aka ne abu da abauna inna na lafi shakki mai mata da una ilahi wallahi abin da kake kira mu ne mu gaskiya ba mu gane ba ba mu gama gamsuwa ba muna cikin shakka ko kwanto ilaihi muribun muna cikin watakin da raibu da shakku kusan ma'anansu watakin nan guda ɗaya ne illa iyaka watakin na hannu kasirin shakki muna cikin watakin an ce shakka in an ce raibu to raibu din shakka masu yawa shi ne watakin nan ake gina zar mun yi kwanto mun yi shakka ba mu gane wannan al'amari naka ba saboda haka ya kamata ka canja abin da ɗinka to amma me ya ce musu Allah ya kwazi to lokaci to alhamdulillah to za mu dakata a nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya amfanar da mu Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya gane da mu kuskuren Allah ya ba mu iko gyarawa Allah kuma ya fi mana akwai tambayi na guda